الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 22 ga watan ramadan hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1436 daidai da takwas ga watan julai shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun kwana ne inda mala yake cewa wa qadar radiyallahu anis sahaba wa amman tabi'ahum bi ihsanin dalilin da yasa mu muke cewa ba za mu bi tafarkin kowa ba sai tafarkin annabi da sahabbai dangane da annabi dai babu wani wanda yake da shakka ko yake da tambaba dangane da cewa allah madaukin sarki ya yarda da shi allah madaukin sarki ya amince da shi kowa yana da yaƙini kowa ya natsu da wannan to haka abin da ya shafi sahabban manzan allah ma za mu bi tafarkinsu saboda Allah maɗaukin sarki ya yarda da su sau da Allah ya amince da su su ne waɗanda annabi ya karantar almajirin shi na farko wanda suka aiwatar da umarnin Allah a aikace sanda alkur'ani ke sauka kuma Allah maɗaukin sarki ya kalli aikin nasu ya ce aikin nasu ya yi kamar yadda yake so malai ce wa ƙadar radiyallahu anis sahaba hakika Allah maɗaukin sarki ya yarda da sahabbai ya yi da ayyukan da suka yi mai kuma ya gamsu da haka wa amman tabi'ahum bi ihsanin haka duk wanda ya bi bayan waɗannan sahabbai da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama Allah madaukin sarki ya yarda da su wannan kai tsaye malin yana bayani dangane da musamman alqurunul mufaddala da annabi ya ce khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum idan muka faɗa haka to muna nufin za mu take fatoyinmu za mu take fassarorinmu za mu take diyan da za mu kwaikwaye addini ba zai ƙetare waɗannan ƙarnoni guda uku ba an gano wannan da ke ku za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar da annabi da sahabbai ne kaɗai suka yi idan wasu al'amura sun taso wanda ba su faru a zamanin annabi da sahabbai ba to sai mu bincike zamun nan magabata na kwarai da irin waɗannan abubuwan suka faru to ya suka fahimci waɗannan abubuwa kuma suka sa su a cikin aiki da fitoyinsu in muka ɗauki wannan shine kaɗai za mu zauna lafiya wajen gudanar da addinin allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kala ta'ala allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin sautin tauba a aya ta ɗari cif yake cewa wasabi konal awwaluna minal muhajirina والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ce wa sabiqun al-awwalun kaga waɗanda suka rige-rige a karan farkon nan suka shiga addinin musulunci suka rungume wannan addinin duk da tsangwama duk da wahala da kunci da bala'in da suka shiga suka daure suka rike addinin nan gam suka bi sau da kafa wal ansar minal muhajirin daga cikin muhajirun domin sahabbai sun ci wuya ba dan karami ba don wanda ya karanta tarihinsu a garin maka ya san abin da ya faru da su wahalan ta sa wannan ya tirsa su gare su har sai da suka yi hijira zuwa habasha daga nan kuma annabi da sahabbai suka dunguma suka yi hijira zuwa a madina kafin na annabi sai da yi hijira zuwa ta'if sau da matsalolin da'awa to duk waɗanda suka shiga addini da farko-farko a wannan lokacin to ba wanda ya kai su su ne Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal waɗannan da suka ɗibi dukiyansu suka ciyar kafin fatahu makka kuma aka yi yaƙi da su to a azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatal sun fi duk wani sahabi da ya biyo bayan su ye jihadi kuma ya ciyar da dukiyar shi saboda Allah waɗancan na farkon sun fi waɗannan na biyan ta yaya ko za a ce sahabbai ba za su fi duk wani wanda ya zo bayan su ba kaga laifinmu da muka ce ba za mu koyi addini a wajen kowa ba sai a wajen su isu isun ma Allah madaukin sarki yana bayyana fifiko an gane amma sai Allah ya hada su duka cikin gafara da jin kai ya ce wa kullum wa'adallahul husna da waɗanda suka ciyar kafin fatuhu maka suka jihadi da waɗanda suka jihadi suka ciyar bayan fatuhu maka Allah ce dukkaninsu ya masa alkawarin aljanna idan ka bi fahimtar sahabbai baka da matsala saboda ka ji abin da Allah ya faɗi kansu duk wani wanda ka ɗauko a yau ka ce wai za ka bi shi ka bi fahimtar shi tambayin da za mu yi maka anan shi alkawarin mai aka yi mai mun gano wannan da ke ku kuma waye yadda da shi su Allah da annabi ne suka yadda da su a ina cikin ƙur'ani da hadisi shi wanda ka ɗauko yau ka ce shi ma ya iya waye yadda da shi kuma a ina jama kun gane tafarkin da muka ɗauko za mu bi wannan shi ne tafarki na tsira kaɗai ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace wala ansar haka da ansar kasan su ma ansar akwai waɗanda wasabiqun al-awwaluna a cikinsu waɗanda sun shiga addinin musulunci a lokacin addinin yana ƙanshin ɗan goma lokacin ba kowa yake iya an san shi ba lokacin da aka yi bai'atul aqaba muhajirai sanda suka zo suka komo madina don kun san kafin a yi bai'atu sani al'aqaba akwai bai'atul awwal wanda aka yi da 'yan tsararun mutanen madina su ne da suka runguma addinin suka tafi madina da addinin suka ta yada addinin tsawon shekara daya sanda za a koma aikin hajji shi ne aka samu waɗannan wakilai su saba'in aka tafi da su suka je suka ɗauko alkawarin cewa za su tsaya ma addinin ko wuya ko daɗi da daɗi ba daɗi suna nan ba gudu ba ja da ba ai wannan ne ka'ab dan malik yake ishara akan da shi aka je bai'atul aqaba kuma bai'atul aqaba su suna ji a cikinsa har ma tafi badar a ransu don mutumin da ya je bai'atul aqaba gani yake ya dauko abinda kamar misali ne yanzu fa a ce an tsani wani a duk duniya kai ka ce ka bashi mafaka a wajenka kuma ka fito ka ce yana waje na abinda duk za a yi a yi abinda mutanen madina suka yi fukin duk duniya an tsangoma annabi neman shi ake a kashe shi da duk wanda suke tare da shi so suka ce da wajensu duk abin da zai faru ma ya faru kabe ce tare da cewa mutane sun fi yaya ta daraja da albarkan da ke cikin yakin badar amma bai atlaka ba aqaba ma akwai daraja to kaga waɗanda aka yi bai ba da su to cikin al'ansar sun fi duk wani balansari ma ku gano wannan da kyau ko to amma da waɗanda aka yi bai'atul aqaba da su da waɗanda suka musulunta cikin ansa daga baya su ma wa kullun wa adallahul husna Allah madaukin sarki masu kyakkyawan alkawari to sai Allah ya ce wallazina taba'uhum to waɗanda suka biyo bayan sahabbai sai Allah ya sanya sharaɗi ya ce bi ihsani sai sun kyautata amma su sahabbai almuhajirun da al'ansar ba inda Allah madaukin sarki ya sanya musu sharaɗin kyautatawa saboda dama su can muhsinuna ne masu kyautatawa ne amma duk wanda ba su ba ko to sai in ya kyautata addini irin nasu sannan ne Allah madaukin sarki zai karbe shi kamar yadda ya karbe su to abin da muke kokari kenan a yanzu addinin mu ya zama mun yi irin nasu rayuwar mu ta zama irin tasu duk wani abu kaiwa da komowa ya zama irin nasu yanda Allah ya ce ya yarda da su dan mu ma mu dace da yardan Allah haka Allah ya sa mu dace radiyallahu anhu Allah madaukin sarki ce ya yarda da su waradu anhu dan su ma sun yarda da Allah idan Allah madaukin sarki ya ce wani yi kaza ko in ka yarda da Allah kawai kai in Allah ya ce wani bar kaza in dai har kai a zuciyanka ka yarda da Allah ko to bar wannan abu in Allah madaukin sarki ya ce masu aikata aiki iri kaza suna da sakamakon aljanna a ranar tashin alkiyama in ka amince ma Allah ko ka da gaskiya ya gaya maka ci gaba da yi kawai amma in kana zargin Allah ƙarya ya ma ko yaudaran ka yayi ko shigo shigo ba zurfi ko wa to kaka yi kun gano wani akwai ranar ƙin dillanci yana tafi to sahabbai duk abin da aka faɗa duk umarni duk hani duk komi sun ɗauka sun yi shine muka ce mu ba za mu koyi da kowa ba sai da su me laifinmu ka jefa mutum na raye a duniya Allah yana cewa ya yi da shi ana saukar da alkur'ani daga al'arshi annabi yana tara jama'a yana karanta musu cewa da kai da kai da kai da kai da ku duka Allah ya da ku me yasa saboda Allah ya kalli zuciyansu cewa su ma sun yarda da Allah Allah ya kalli ayyukansu ya ji maganganunsu ayyuka ne da maganganu da ƙudurin zuci da suka wakilci yarda cewa ƙarara sun amince da Allah madaukin sarki yawa mutanen nan da gaske suke Allah ya ƙara yarda da su wa addalahum jannatin tajri kaji ko sakamakon aikin da suka yi Allah madaukin sarki ya masa tattali ya masa tanadi ya kintsa masu wata irin hamshakiyar aljannan da tajri min tahtaha al-anhar koramin kayan daɗi ne suke gudana ƙarƙashinta ko'ina ga su inibi ne ga su dabinan aljanna ga su kaza duk ga 'ya'yan itatuwa iri-iri sana tsakankanin wannan kuma ga korama na zuma ga korama na madara ga korama na ruwa ga korama na giya ga korama komi ga shi na free of charge kun gano wannan da kyau ku wani zai ce to korama kai ka daina tanin korama irin na unguwanku da kwata ke bi ta jikinta aljanna ce fa wannan wanda komi nata na zinare da azurfa ne da lu'ulu'u da zabar jadi da waɗannan abubuwa kayan kwandage da kayan kawa aljanna jama ku daina lissafin gajanci akwai fadama aljanna ka ɗauka irin wannan fadaman ne da ke da laka kasan ɗan adam wani lokaci yana kuskure wajen suranta aljanna ita aljanna fiha ma la ainun ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar kakkai tunanin ma waye ne kake surantawa ne in aka ce akwai matan aljanna kakka ce ka kalli matan ka ce irin wannan ba irin ta bace in aka ce akwai mazan aljanna kake kalli mijinki da saurayinki ke ce irin wannan ba irin wannan bane wannan din ne dai zai je amma sai an mai kwaskwarima da kwaskwas an miƙe shi mun gano wannan da ke ku yana fama da basir wannan yana fama da kas duk abubuwa sun gama sun tsotse shi ina zai ji aljanna yana mata aljanna tusa a ba zai yi ba Allah madaukin sarki ya samu dace Allah madaukin sarki ce khalidina fiha abadan yan aljanna in sun shiga aljanna za su dawama dindindin zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mafi girma yanzu sahabban nan da ansar din nan Allah madaukin sarki ya ce aljanna kai tsaye sai ce wanda ya bi su da kyautatawa shi ma aljanna kai tsaye sai matsaya muna shiririta shi sa muka ce tabarkin su zamu bi dan mu ma mu kare a ina aljanna annabi ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu kitaballahi wa sunnati shi sabai suka rike kinan muna kiran kowa ya zo ya gyara addinin shi kuma ya gyara me mu'amalan shi addinin da mu'amalan ya zama irin na waɗannan da Allah madaukin sarki ya ce ya ba su aljanna in muka biyo bayan su mu dinnan da kyautata mu ma Allah ya ce ya ba mu me ya ba mu aljanna kuma aljanna nan koramin daɗi ne suke gudana a ƙarƙashin su Allah ka sa muna da rabo kuma rabon nan za mu same shi ne in mun dage mun yi aiki Allah ce kuli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ce ku dai ku yi aiki Allah zai ga aikin annabi zai ga aikin sannan mu'mine ma za su gani wannan ayan ta sauka sanda sabe ke raye saban nan sun yi aiki wurjanjan ba kama hannun yaro kuma annabi ya ga aikin ya ce aikin yayi Allah ya saukar da saƙo a cikin alkur'ani ya ce aikin da suka yi yayi to wallahi al'azim in muna son mu tsira mu ma Allah ya kalli namu ya ce yayi duk da cewa ba mu da wanda zai wakilci annabi wajen isar mana da yayi za mu je lahira Allah zai nuna mana aikin yayi Allah ya tsare mana imanin malai ce falaisa min liftida ba zai taba zama daga cikin abin da za a ce bid'a bane fi shay'in kai tsaye akan koma menene an yi tasamma ahlus sunnati wal jama'ati bis salafiyina da ko wanda suke ce a wannan sunan ma da kuke ce ma kanku salafiya salafiya wai suna ne na bid'a wai a zamanin annabi babu akwai abin da ke damun mutane na buga misali ran nan idan ilimin mutum bai kai waje ba to zai kalla abu kaza ya ce ba daidai ba ne amma da wanda ilimin shi ya kai har ya ketara ya zauna zai jawabi sai jama'a su ce ai wannan abin daidai ne an gane wannan da kyau ku yanzu wanda bai san istilahin yanda aka tsago sunan salafiya da istilahi ne da aka tsago sunan ahalus sunna wal jama'a ba duk zai koma ta wannan hayani kuma ba kowa suke faɗa irin waɗannan maganganun ba ɗan shi'a ne da khawarijawa da mu'tazilawa da waɗannan batattun da muke ta bugawa da su kun gano wannan wanda suke kyaman tafarkin salaf su ne za su ce ayi sunan kuma bid'a ne to tambaya kai khawarijancinka sunan shi sunna ne sunan mu'tazilancinka da aka rada mai sunna ne ba ma nan ba bar dai ma maka misali bai zama bid'a ba kwata-kwata mutum ya kira kanshi da ahlus sunna bai zama bid'a ba da aka koma ahlus sunna ana ce musu salafiyya kuma iz inna mustalahi salaf mala ce saboda istilahin sunan salaf yusawi tamaman mustalahi ahlus sunnati wal jama'a yayi daidai wadaida da istilahi na ahlu sunna wal jama'a wa yadriku zalika bi ta'ammuli ijtima'i kullum min al mustalahaini malai ce duk wanda ya lura da kyau lura na ilimi zai ga cewa waɗannan istilahi guda biyu sun yi daidai da juna fi haƙƙin sahaba a haƙƙin sahabbai a matsayin sahabbai su sahabbai su ne ahlu sunna wal jama'a kamar yadda muka bayani a baya ko sahabban nan kuma su ne wa su ne salafus salih kuma sai dai a 'yan baya ne za a iya samun ahalus sunna khalafi za a iya samun ahalus sunna salafi ahalus sunna khalafi su ne 'yan baya da suka aru sunan saboda su ci albarkacin sunan amma ba don su yi aiki ba shigowar irin waɗannan ƙazamai a cikin wannan harka mai tsarki ya sa sai ahalus sunna waɗanda suke kan turban na gaske sai suka zare ma kansu ambaton wancan sunan duk da su ne ahalus sunna wal jama'a na gaskiya sai suka ƙara da cewa a ce masu as-salafiyuna kun gano wannan da kyau ku mabiya waɗancan salaf din in sunnan za ka yi to ma haɗa a wajen waɗancan magabata idan za ka ji ɗan bid'a yana cewa mu ma ahalus sunnati ne amma kuma sufi ne su ne masu zagin alkur'ani su zagi allah su zagi manzan allah amma ce shi ahalus sunna ne yanzu a cikin ahalus sunna akwai wannan a cikin sunna akwai zagin Allah ne akwai kallon wani kato da Allah ya yi shi da majina a ce mai Allah akwai cewa za a taka manzan Allah in yi zuwa kan barakan shi akwai wannan domin ahalus sunna na gaskiya mu mun ga annabi in yi kaki tofar tarewa suke yi wata rana annabi fitsari ya koko ya ce mota baiwa tashi ta je ta zubar ya ga ta fito daki koko hannu ba komai ce cike lafiya na fitsari ta ce ai manzo Allah shanyewa nayi ya ce jiki wuta ba zai cike ba yanzu wacce ta iya shanye fitsarin manzan Allah in manzan Allah ya zo wajen za ta taka shi to kaji ahalus sunna kenan kaji salafus salih kenan amma waɗannan to ba ahalus sunna bane sunan su sufaye masu zagin manzan Allah ana fahimtar wannan Allah ya tsare mana imanin mu to shine sai malo yake cewa wannan suna na ahalus sunna ya gazgantu kai tsaye dangane da haƙƙin sahabbai fahimus salafus salih domin sahabbai su ne salafus salih wahum ahalus sunna kuma dai su ne ahalus sunna wannan bayani malai ce karanta shi a cikin littafin mawqifu ahalus sunnati min ahalil bid'a matsayin ahalus sunna dangane da yan bid'a a shafi na 63 ba abin da fa aka bayyana wa mutane an rubuta shi bayan da zaka yi addini baka da matsala me matsayin ahalus sunna dangane da yan bid'a wani zai ce eh an ce mana yan bida an zage mu duba za ka yi abin da aka faɗa kana da shi kamar ba kai ne kana zaune sai likita ya zo ya ce duk wanda ya ji alaman ciwon kai ya ji kasala ya ji kaza ya ji kaza gaban shi duk sun sake alama ne daga cikin alamun yana da malaria in ka ji kullewan ciki ka ji jikinka ya ɗauki zafi ka ji kaza ka ji kaza ka ji kamar za ka yi amai alama ne daga cikin alamun typhoid ko sai kuma ka ce yanzu likitocin nan suna mutane fatan ciwo a'a duk ka daina wannan hayaniyan je ka gwada ka ka bayyance wannan da kyau ku in ka ki ana nan ana nan kana cewa ba ba ba har sai abin ya zo ya me ya kwantar da kai abin da kullum malaman mu suka rika faɗi kenan dangane da mutanen nan ana cewa ga abin da suke alittattafansu an karanta da larabci an fassara da hausa aka ce sharri suke yi yanzu an waye gari gaskiyan malaman mu ya bayyana ko bai bayyana ba yanzu ba ba fa sai ka je ka kanto da larabci ba kawai dai ka bude wayan ka tura maka zaka ji abin da su Abubakar gumu so kwashe rayuwansu suna karantawa ana zagin su ana cin mutuncin su yau gashi karara ya bayyana to matsayin ahalus suna dangane da yan bid'a dan Allah ku karanta wannan littafin Allah shi kyauta in ga karanta wannan littafin ku kana nan sai ka kalli limamin ku na ahlus sunnati wal jamaa wani lokaci kace kai an ya liman ba can ka kake buwa wannan karatun wannan littafin ma da zan fara karatun bari a mukaddima muke fara yanzu bari a shiga katin gadan gadan wallahi wani sai ya kalli kan shi da kan sha daki yace wai a ina niki ni ma salaf din ne ko kuwa jama'a kuna ganewa ko kai hatta fa yadda za ka ɗaga hannunka ka aje sai an koya maka ya salaf suke yi komi sai an gaya maka in ka ɗauki wannan ka zama daga cikin baka ɗauka ba ku to sai an je lahira ana ina za a saka da kai Allah shi sauwaka mala ya ce faka ma ya sihu ladal ƙawal kamar yadda ya halatta mu ce sunniyun wane sunni ne nisbatan ila ahalus sunna wannan dangantawa ne zuwa ga me ahalus sunna dangantuwa ne zuwa ga ahalus sunna yasihhu lana alqawl kuma ya halacci ya halatta gare mu mu ce salafiyun wane salafi ne nisbatan ila salaf wannan dangan dangantawa ne zuwa ga me zuwa ga salaf la farq ce babu wani bambanci ya dai danganta ne in kaɗa ko ayin alkur'ani menene ke taimaka maka wajen fahimtanta hmm? me ke taimaka ma wajen fahimtanta ra'ayinka fassaranka ra'ayin malaminka fassaran shi ganin dama da yadda za ka birge jama'a yasa yake manasi fassaran da kaso in e e to gaskiya kai ahalus sunna ne shi ne dai ka ɗauko ƙur'ani da hadisi amma kai khalafi ne amma duk wanda ya dauko alkur'ani da hadisi in ya zo fassara su sai ya dauko fassaran annabi ya dauko fassaran sahabbai ya dauko fahimtar annabi ya dauko fahimtar sahabbai ya hada sai ya fassara sai ya aiki da irin aikin da annabi da sahabbai suka yi sai ce a wannan ya tabbata ahlus sunna amma wani irin ahlus sunna salafi kun gane wannan yanzu kun gane bambancin ahlus sunna salafi da kuma ahlus sunna khalafi to yanzu wanne zamu bi salaf zamu ko khalaf zamu bi mutaqaddimuna ne ko ko mutaakhiruna mutaqaddimuna zaka zo ka ji malamai da suke rayu a yanzu suka rayu bayan salaf su ma salaf ne kun gano wannan da kyau ko in suka fassara sai a ce fassara na mutaakhiruna fassara na mutaqaddimuna kun gano wannan da kyau ko kuma ya sha bamban da suwaye khalaf da salaf so da dama ana amfani da kalmar salaf da khalaf a wajen abin da ya shafi aƙida in an zo abin da ya shafi fiƙihu da mu'amalat wajen fahimta da fassara da fatoyi sai a ce mutaakhiruna da kuma mutaqaddimuna duk malam zai zo ya tantance mana wannan dan mu gane ya ake amfani da waɗannan abubuwan yau idan sahabbai suka rayu akan wani abu ko ba wani wanda zai zo daga bayansa ya ce wannan abun ba mai kyau ba ne kun gano wannan da kyau ko kuma yana ƙoƙarin wai fahimtar addini irin nasu sai a ce fassarar mutaakhiruna yana saba ma fassarar mutaqaddimuna kun gano wannan da kyau ko sauraka na waɗancan za a ɗauka na waɗannan sai a zubar da shi abin da ke faruwa da yawa daga cikin mutane ken wai idan wani ya iya haɗa bakin larabci ya karanta ya fassara sa ce kaji malami sai zo ya tawarware abin da magabata suke a kai su kuma jahilai da yake ba karantar da su wannan manhajin ba an dinga samun matsala da su kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani mala ya ce ya ɗauko shi a cikin wancan littafi a dai shafi na 63 Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa innahu ba'da wujudil firaq yanda al'amari ya kasance a bayan da aka samu waɗannan ƙungiyoyi wa husulul iftiraq kuma bala'i da musiba na rarrabuwan kan musulmi ya faru asbaha madlul salaf muntabikan alaman hafaza ala salamatul aqida to sai kuma ana amfani da abin da kalman salaf ke nuni akan duk wanda ya tsaya akan lafiyayyar aqida wal manhaj kuma yana akan lafiyayyen manhaji tabaqal li fahmi sahaba wanda yake ɗabbaka hakikanin yadda sabai suka fahimci alkur'ani da hadisi da kuma aƙida na ƙwarai wal ƙorunin mufaddala da kuma abin da waɗannan ƙarnoni guda uku masu falala suka rayu a kai misalin wannan a zamanin sahabbai da tabi'ai da taba'u tabi'in duk waɗannan rigingimu da ya raba kan musulmi waɗannan 'yan kaza waɗannan 'yan can waɗannan 'yan nan waɗannan 'yan wancan gangare duk babu fa san ba san wannan ba ko yakin da ake tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya duk su gama yakin masallacin sa da ba wanda ya taba wannan abubuwan ana nan ne ana tafafa kawai sai son zuciya na bidoyi sai shigo ma al'umma sai suka rarrabu waɗannan su ne 'yan kaza sai sai masallacinsu waɗannan su ne 'yan kaza sai sai masallacinsu sai aka rarrabu gaba ɗaya ake du iri-iri sai zo to waɗanda suka tsaya a kan aƙidan annabi da sahabbai sai suka tsaya inda suke su ba su gudu waɗannan tarkacen ba ku gano wannan da kyau ku to ana nan ana tafiya sai qur'ani sai ya ce maka tilkal ayyamu nadawilu ha bainan nas kaga waɗancan soyayyen zuciya na bid'a da ya faru cin al'umma a zamanin farko har wannan abin ya faru da su ko to Allah zai maimaita muku to shine Allah yake maimaita mana a yanzu to duk wanda yake kan wannan addinin da wannan aqidan da wannan fahimtan akan a tsaya fahimtan magabata na kwarai shine wanda ya tsaya kan a tsaya ma lafiyayyar aqida to duk wata guguwa da ta taso na irin wannan hayaniyan ba ta dauke shi ba in ko ta dauke kana cikin waɗancan mutanen baka san mutuncin addinin ka bane shine mala yake cewa wa innahu ba'da wujudul firaq bayan da aka samu irin waɗannan kungiyoyi wa husulul iftiraq kuma ka samu rarrabuwan kan musulmi waɗannan sun yi nan waɗannan sun yi can asbaha madlolus salaf sai aka waye gari abinda wannan kalma na salaf yake nuni a kan shi min tabikan ala man hafa da ala salamatul aqida ana tabbaka wannan ne ga wanda ya tsaya ma kyakkyawar aqida kubatacciya daga waɗancan son zuciya da tarkatarka na yan bid'a wal manhaj da kuma wanda ya kokarin tsaya manhajin tabakan lifamin sahaba in an lura da fahimtar sahabbai wal qurunul mufaddala da waɗannan karnoni guda uku da annabi ce khairun nasu karni sun malladina yalunahum sun malladina yalunahum qurunul khairiyya kenan duk wanda ya tsaya akan wannan bai canza ba to shike da wannan mukami wa yakuna hadha al mustala as salaf malai ce to wannan islahi na salaf sai zama muradifan lil asma'i shar'iyya wannan yayi daidai da suna ne na shari'a al'ukhura da ahalus sunnati wal jama'a sai ce o salaf ɗin ma ashe suna ne har ila yau sunan yanka na ahalus sunna wal jama'a da suke tsaya kan lafiyayyar aƙida da manhajin annabi da sahabbai wanda wancan gurɓatan bai shafe su ba kun gane wannan da kyau ku an gane wannan misalin da mala ya kawo kenan jama'a matsaya duk wata goguwa da ta taso to mu cije Allah katta saukar da mu akan abin da muke na addini in ko ba haka ba zaka gama ka je lahira Allah ce baka bauta mashi baka bauta ma wani baka bauta mashi baka bauta ma san zuciyanka ne saura ka je su baka sakamako amma ba wajen Allah ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu zawa za mu tsaya mu tashi inda yace wa annad da'awata wa annad da'awata ila ittiba'i salaf aw ad-da'awata salafiyya inna ma hiya da'awatun ilal islam al haq kun gano wannan da ke ku wannan da'awa ne zuwa ga koma musulunci na gaskiya ba irin wannan shiririta da ake raba mutane da musulunci amma sai a ce maka addini bane Allah ya tsare mana imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم